الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والزوجات أمهات المؤمنين الطاهرات يا ينقوى مسلمي na garin karasa muna mai muku sallama bisa tanadin addinin musulunci wanda shi ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna neman abuwa daga jama'ar gari ba da sabon ba muke kiran al'umma musulmi kamar irin wannan lokacin saboda wasu dalilai ne yakan sa mu kira ku kai tsaye haka ba tare da mun kun ji labarin abin da wato yasa muke magana a yanzu ba wato wani a mu yi alfahari ga baki ɗayan mu wani bako ne muka samu wanda yake da yake ba bako bane kusan ce bako ne ba bako bane babu wanda ya san shi saboda haka a takaice ba lokaci zai zo a ya zo nan ya fito zai dan yi mana bayanai ɗaya biyu akan abin da Allah ya sauka amma babban abin da muke bukata daga jama'ar gari shine ku kwatanta ku sake kwatantawa abin nan da muka san ku da shi shine halartar wurin karatu sautari idan aka ce ba ko ya zo garin karsuwa zai dan yi ɗaya biyu a cikin karatu to muke gani ana cikar wurin cika wanda yake na ban mamaki wannan abun mutuka a bashi wanda kuke yin sa don Allah kuma a bashi wanda yake muna alfahari da shi gashi mun samu babban bako shine Sheikh Ayuba Karan Samin Guru Allah a cikin ikon sa mu ma da kanmu ba mu da tsammani kazam yazo ya sauka to wannan babban alheri ne a ce malami yazo muku yazo yazo garin ku abun ce a baki wanda yake abun alfahari daga cikin malamai ma kamar irin su Sheikh Ayuba Sheikh Ayuba wani ya san shi wani bai san shi ba idan kace da shi ga littafi qur'ani yake tafiya wallahi ba kai laifi ba idan kace ga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam yake tafiya ba kai laifi ba idan kace ga lugga yake tafiya ba kai laifi ba mala ayyuba babu yanda shak ayyuba mu faɗi wasu abubuwa a kansa mu ce mun gamsar da kawunan mu sai dai kawai ba lokaci barin kace filin da surutu gashi malam ya fito muna kiran mutane idan aka ce rana ɗaya ne ji malam bahaushe yana cewa a ko da dutse saboda haka ko kwana ne idan yace zai kwana a cikin wannan masallaci wallahi muna tare da shi har mu kwana saboda haka yan uwa musulmi mun san ku da taruwa a wajen karatu muna birge mu akan irin waɗannan ababai saboda haka ku ku fito ku yi hanzari gaki malam ya fito za mu mika masa safika malam zai ci gaba da bayani abin da Allah ya sauka mana bismillah ma'ana akramakallah na'am na'am za mu bi kawa liman ya bude filin da addu'a liman kuma na garin karatu limamin juma za mu bashi ya bi bude filin da addu'a bismillah ma'ana amin
bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي انعم الله علينا في كتابه بعلمه تديما رب العالمين ربنا بنا الرحمة على تراب وجهنا مالك يوم الدين أديان يا قمر الفضل والعدل والإحسان إياك نعبد وقالوا نعبد إلها آخر بالقبود وبكل يوم وإياك نستعين وبك نستعين على جميع الخلائق من الجن والإنس والشيطان اهدنا الصراط الصراط الصراط وعلينا الصراط المستقيم بالاستقامة والتوحيد والإيمان صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية إلى سبيل الجنان غير المغضوب عليهم من أهل الأهواء والدين والإسيان ولا ضالين من أهل السوء والشكر يا الله يا الله يا الله يا رجاء استجيبوا وتقبلوا أي قبول ما يقول أمين أمين دعوة الجهة سبحانك اللهم وتحياتكم يا سلام وآخر الدعوة الحمد لله آخر القادم الفاتحة الفاتحة أقول malami na wato da jimawa ya tafi yau da so sama kusan shekara ɗari yake tambayan almajiransa yake cewa shin kun taba gani malam wane da suka ce ba mu taba ganin sa je idon kwahe bai ga malami ba to irin mu idan suka wuce wai suna ce mana aran ma ga aran ma na gaske din Allah ya fito da shi cikin lamala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم iyayena da shehunaina da 'yan uwana almajirai da masu sauraro a wannan masallaci na juma'a da ke garin karasuwa a karasuwa lokal gamin a nan jihar yobe ina mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a hakika alaramma ya yi gabatarwa a karkashin husnul zanni wanda allah subhanahu wa ta'ala yake kira yake cewa laula istafitumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra amma ni ba kamar yadda ya sifanta ko na kai yadda yake fada bane yayi batu ne akan husnul zanni kyakkyawan zato wanda kuma ana bukatan sa koyaushe a wajen musulmi yayi wa dan uwan shi musulmi kyakkyawan zato to alal hakika wannan gari daga cikin garuruwan mangawanmu gari ne wanda ya ci a faɗe shi mutanen garin nan kuma wasu jama'a ne wanda sun ci a yaba musu domin idan muka waiwaya tarihi maulan shek muhammad ibrima da ya taso daga garin jajiri to sai ya ga ba garin da ya dace da ya kaura ya zo ya zauna sai wannan gari garin karasuwa tukuna sai ya yi zango a guru gabannin ya wuce nan garin karasuwa sai kuma sai aka zaci cewa ya zo zama ne a guru sai jama'an gari da almajirai suka taru cikin gaggawa cikin lokaci kankani aka yi mishi ɗakuna to ganin jama'an gari sun yi gaggawa sun zo sun mishi ɗakuna to sai ya ga abin kunya ne kuma mutanen gari su taru su maka gida su maka hidima irin wannan kuma ka ce ka bar garin to a sanadiyar wannan ne bai kara so garin karatuwa ba sai ya zo ya zauna a nan garin guru to kun ga kenan a duk lokacin da aka ce gari alkhairinsa da albarkarsa ya kai har maulan mushek muhammad ibrima ya nufi wannan gari da zama dindindin to wannan gari ya kai gari wannan gari ya kai albarka kuma wannan gari ya kai a faɗe shi a tarihi sannan kuma idan ba ku manta ba lokacin da muka zo wannan gari domin mu kafa muku makarantar darul furqan to lalle mun yi jawabin cewa a gaskiya da wahala a cikin garuruwan mangawan mu a samu gari da jama'an garin sun hada kansu akan ayyukan alkhairi kaman wannan gari zai yi wahalan gaske mun yi bayanin wannan to saboda haka alhamdulillah mun kawo muku ne ziyara kamar yadda mai gabatarwa ya fada ziyara ba zata kuma cikin ziyaran ba mu rubuta cewa za mu zo mu fadakarwa ko wa'azi ba bukata ce ta mutanen gari sai muka ce to bari a ansa ansa kiran mutanen gari to yan uwana mangawa mutanen garin karasuwa ba komai zan iya batu a kansa a wannan zama ba sai wasu batutuwa waɗanda a koyaushe idan malamai suka ziyarce ku su suke gaya muku domin Allah subhanahu ta'ala yana cewa allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana Allah subhanahu ta'ala yana cewa fa zakkirin nafa'ati dhikra Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin a duk lokacin da musulmai guda biyu ko uku suka taru to lalle kasancewar addinin su addini ne mai fadi to ya kamata su tattauna a junansu su faɗakar da junansu domin su samu ƙarin imani abu na farko da zai yi batu a kai shi ne imani da Allah imani da ma'aiki alaihi salatu wassalam a san girman Allah a nemi saninsa a san girman ma'aiki a nemi saninsa duk wani alkhairi yana karkashin sanin Allah duk wani alkhairi yana karkashin sanin ma'aiki alaihi salatu wassalam duk wata albarka tana ƙarƙashin biyayya ga Allah duk wata albarka tana karkashin biyayya ga ma'aiki alaihi salatu wassalam domin haka ne Allah subhanahu ta'ala yake cewa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yake yake gayawa manzon shi kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ka gayawa al'ummar ka cewa inda gaske ne kuna son Allah ku bi ni inda gaske ne kuna son Allah to ku bi ni ba zai yiwu kai da'awa ka ce kai musulmi ne kana son Allah ka yarda da Allah ka yi imani da Allah sannan kuma cikin harkokinka babu biyayya ga ma'aiki wannan ba zai yiwu ba wannan da'awa da kake yi a harshen ka cewa na soyayya ga Allah da'awa ce ba za a karba maka ita ba domin ba a ga kana biyayya ga manzonsa sallallahu alaihi wasallama ba kuma ma'aiki alaihi salatu wasallam yana cewa man yuti ar-rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi ma'aiki to hakika ya bi Allah shi jin ma'aiki shine biyayya ga Allah ba zai yiwu a ce kai biyayya ga Allah ba tare da kai biyayya ga ma'aiki alayhi salatu wasalam ba hakan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira ma'aiki alayhi salatu wasalam yana dauke da ababen koyi komai nashi abin koyi ne ga duk wani mutumin da yake son ya sadu da Allah yake son ya haɗu da Allah yake son ya shiga gidan aljanna sannan haka na duk wani mutumin da yake yawan ambaton Allah subhanahu wata'ala to lalle akwai ababen koyi ba ma abu guda ɗaya ba ga ma'aiki alaihi salatu wassalam duk abin da ka ji an ce ma'aiki ne ya faɗa ka yi ƙoƙari ka yi biyayya ga wannan abu duk abin da ka ji an ce ma'aiki ya hana ka bar wannan abu komai da komai idan motsi ma'aiki ya yi to kai ma ka yi motsi in buɗe bakinsa ya yi ka buɗe bakinka in ya rufe bakinsa ka rufe bakinsa in ya yi taku ɗaya ka yi taku ɗaya kar ka yi biyu in ya yi biyu ka yi taku biyu kar ka yi uku kamar yadda maulanmu shek ibrahim ya ce ke cewa shi duk inda duk inda ma'aiki alaihi salatu wassalam yake idan aka waiwa idan idan aka waiwaya za a ganshi a baya idan sara khairul khalqi sirtu wa ra'afu yace idan mafificin halittu shine ma'aiki alaihi salatu wassalam in yayi tafiya to ina nan bayansa ba zai yiwu a ce ma'aiki yayi tafiya a waiwaya a ga bayan ma'aiki a ce babu ni a wannan wajen ba in dai akwai ma'aiki a wajen aka waiwaya za a ga za a ganni a wannan waje din inji maulan mushrik ibrahim inyas to haka nan ake so kai koyi da ma'aiki alayhi salatu wassalam ma'aiki alayhi salatu wassalam abdullahi bin umar ya koya mana yadda za mu yi biyayya a gare shi abdullahi bin umar yana tafiya sai ya zauna a ƙarƙashin wata bishiya jama'an da yake tafiya tare da su suna jiransa sai ya zauna sai can in ya tashi zai ce musu kun san dan me na zauna a wannan wajen sai su ce ba mu sani ba yace wata ran ma'aiki yana raye muna tafiya sai ya zauna a ƙarƙashin wannan bishiya ya futa saboda haka ne ni ma ina jin kunya in ƙetare wannan bishiyar kuma ba tare da na zauna ba haka abdullahi bin umar yake fada haka nan abdullahi bin umar yana tafiya akan dokinsa zai zo ya sunkuya a wani gun da babu komai sai aka tambaye shi aka ce ya kai haka ka sunkuya kamar mutumin da ya sunkuya saboda kada wani abu ya taba shi sai ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu ne muna tafiya tare da shi a wannan wajen a lokacin akwai wata bishiya akwai reshen da ya kare hanya saboda haka ma'aiki da ya zo saboda wannan bishiya kada ta taba shi sai ya sunkuya sai ya wuce to duk da an sare bishiyar ni kuma nake gani in na zo wannan wajen ban sunkuya ba na wuce na saba wa ma'aiki alaihi salatu wassalam haka abdullahi bin umar yana tafiya sai yake ku jira ni yake da jama'arsa ku jira ni in suka jira shi sai ya je ya haura kan wani dutse ya zauna in ya sauko sai ya ce haka na gani ma'aiki ya taba zama akan wannan dutse da abdullahi bin umar yana tafiya zai ce ku tsaya sai ya tsaya ya raka'a guda biyu zai ce na taba ganin ma'aiki a wannan wajen ya yi raka'a guda biyu haka yake bi daki daki daki daki daki daki duk abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake yi yake koyi da shi karkashin ne karkashin abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa duk abin da kuka ga ma'aiki alaihi salatu wassalam ya aikata ku aikata wannan abu saboda shi annabin Allah ne ma'asumi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha shi kwata kwata abin da ake ce ma san rai din baya tare da shi wani abu san rai a ce kai za ka yi wani abu saboda ka ji daɗi ko da waninka ransa zai ɓaci ko da waninka zai sha wahala shi wannan abin da ake ce mishi san rai kwata-kwata baya tare da shi to domin haka duk abin da kaga ya aikata abin addini ne duk abin da kaga ya faɗa wannan abin addini ne to domin haka duk mutumin da bai yi zamani da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba idan yau ya ji an ce a hadisi ma'aiki ya ce kaza ma'aiki ya aikata kaza to sau da kafa ya bi abin da aka faɗa a cikin hadisi saboda rayuwar ma'aiki alaihi salatu wassalamu ne wanda shi bai gan shi a idanunsa ba sai aka ɗauko aka gaya masa to ga yadda rayuwarsa ɗin ta kasance to in yana so ya zauna lafiya in yana so ya gama duniya da duniya da lafiya to dole ne sau da kafa ya bi ma'aiki alaihi salatu wassalam domin haka ne Allah ko ina a cikin Qur'ani in yana ambatan imani zai ce ku yi imani da Allah ku yi imani da manzo baya cewa ku yi imani da Allah shi kadai in yana magana kan sako kar ku saba wa Allah kar ku saba wa ma'aiki haka zai ce in yana magana kan biyayya ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga ma'aiki yake cewa man ya'si Allah wa rasulahu haka yake cewa ba za ka ga an ce wa man ya'si Allah an dasa aya ko an dasa wakati an tsaya a'a wa man ya'ti Allah wa rasulahu wanda ya saba wa Allah da manzonsa haka za ce fa aminu billahi wa rasulihi ya ayu alladhina amanu aminu billahi wa rasulihi zaka ji an ce wa fi'u Allah wa fi'u rasula zaka ji an ce wa fi'u Allah wa rasula ko a ce wa fi'u Allah wa rasulahu ko a ce wa fi'u Allah wa rasulahu ko a ce man yuti ar-rasul faqad ata Allah duk inda aka faɗa Allah zaka ji an ce to ma'aiki alayhi salatu wassalam domin haka ne Allah subhanahu ta'ala yake cewa litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu sai yace wa tusabbihuhu bukratan wa asira saboda girman wannan manzo alaihi salatu wassalam to domin haka abu na farko shine duk wani musulmi ya san da cewa Allah da ma'aiki alaihi salatu wassalam ba a raba su abin da ake cewa tauhidi din to shi ne Allah da manzon ne in an hada shi ne ake samun tauhidi ba kamar yadda wasu suke fahimta cewa in aka ce tauhidi kawai Allah ne tsura shi kadai ba haka bane aka ce tauhidi Allah da manzon in ka hada su shi ne ka samu tauhidi don haka ne zaka ga a cikin kalimatu shahada za a ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah inda tauhidi din yana bangaren Allah ne kadai imani da Allah kaɗai ne tauhidi kaɗai ta Allah kaɗai ne tauhidi to zai kasance rukunin musulunci in ka ce ashhadu an la ilaha illallah shikenan ya wadata sai dai sallah kawai amma ba a ce maka haka ba idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah tauhidin ba zai shika ba ba za a karba maka ba to sai ka ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to domin haka a yau idan wani zai shigo musulunci kace kace la ilaha illallah kaga la ilaha illallah nan in ya fada ya kadaita Allah ya ce me ya ce babu wani abin bauta sai Allah ba ya kadaita Allah ba amma shi kafiri ne ba musulmi bane sai ya hada da wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi tukunan zai zama to musulmi to inda tauhidin la ilaha illallah ne kadai to da zarar mutum ya ce la ilaha illallah ya zama musulmi amma idan ya ce la'ila illallah din shi rikakken kafiri ne sai ya hada da muhammadun rasulullahi tukunan za a karba masa musulunci to domin haka wannan abu ne muhimmi wanda duk wani musulmi ya kamata ya san da wannan kuma duk wani musulmi ya kamata ya san da girman manzo sallallahu alaihi wasallama ta wannan bangare din domin haka ne baka ga da ake magana akan tauhidi aka ce rukunin musulunci buniyar islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah an ce shahadati an la ilaha illallah wa iqami salati ne cewa kai shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tukuna ka ce wa iqami salati saboda haka idan ana maganan ma'aiki ba a maganan sallah ba a maganan azumi ba a maganan zakka ba a maganan hajji sai ma'aikin ya samu a hannu tukuna za a zo a ce ina sallah ina azumi ina zakka ina hajji amma idan ma'aiki bai samu a hannu ba maganan sallah ba shi ta inda za ka gane wannan inda za a iya gabatar da sallah ko azumi ko zakka ko haji akan ma'aiki a ce sallah ta fi ma'aiki azumi ya fi ma'aiki zakka ta fi ma'aiki haji ya fi ma'aiki to za a ce a duniyar islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa iqamis salati wa ita'i zakati wa sawmi ramadana wa hajjil baiti wa anna muhammadar rasulullah sai a ce haka a kai muhammadu rasulullah din can karshe amma ana cewa wa ashhadu an la ilaha illallah kai tsaye kafin a kawo sallah azumi zakka haji haka ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah abinda zai tabbatar maka da wannan shine wani sahabi hadisin yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim wannan sahabi ana kiran shi abu sa'id al-mu'alla wanda abu sa'id al-mu'alla yana sallah ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ce ya aba sa'id sai fara sauri sauri da sallah ya kara cewa ya aba sa'id ya kara sauri sauri da sallah ya aba sa'id ya kira har su uku sai yayi sauri sauri da sallah ya yayi sallama tukunan sai ya dawo sai ya ce abu sa'id yayi na ta kiran ka har su uku baka ansa ba sai ya ce kuntu usalli ya rasulullah yace sallah fa nake ya ma'aikin Allah sai ma'aiki ne ya ce mishi ya ce mishi alam tasma qawlan lahi subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum yace baka ji abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ba yace ya wadanda ya wadanda suka yi imani idan Allah da manzo suka kira ku ku ansa baka ji wannan ba zaka zo ka ce mun sallah kake yi ai ni din ina sama da sallah ni din ina gaba da sallah ana magana na wa yake magana sallah shi na da wani ya buga mun waya yake ta shin wai wannan hadisin sahihi ne a cikin wanda suke tunanin cewa sallah din ta fi mahaifi alaihi salatu wasalam za ka iya tawassuli da sallah za ka iya tawassuli da azumi ko zakka ko hajji ko imani amma ba za ka yi tawassuli da ma'aiki alaihi salatu wa salamu ba wai shin wannan hadisin sahihi ne na ce hadisi ne yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim kuma hadisi ne daga hadisin abu sa'id al-muhalla kuma malaman duniya sun yi ittifaki cewa cikin sahihul bukhari ko muslim babu hadisi da ifi walaysa yake yake cewa yake cewa duk cikin littattafai da aka wallafa idan aka cire qur'ani aka shi qur'ani ba wallafa shi ake ba saukar da shi ake ba to idan aka sauka idan aka idan aka ware qur'ani da aka saukar wanda ba rubuta shi ko wallafa shi ake ba to babu babu littafin da ya kai sahihul bukhari da muslim malaman hadisi gaba daya sun haɗu akan cewa babu hadisi da ishi a ciki cikin wannan littattafai guda biyu ne aka samu wannan wannan hadisi da cewa ya za ka kawo mun batun sallah ni ne na kira ka haka ma yake alaihi salatu wassalam domin ku san da cewa idan ana maganar tauhidi Allah da ma'aiki su ne tauhidi tukuna sannan a dawo batun sallah ko azumi ko zakka ko hajji wani hadisi ma da ya fito mana da wannan gaba daya hadisin Anas bin Malik cikin sahihu Muslim hadisin Anas bin Malik Anas bin Malik yake cewa wani mutum ne ya zo gun ma'aiki alaihi salatu wasalam yace mishi mata ta kumu sa'a yaushe ne za a yi tashin alkiyama shi ma'aiki alaihi salatu wasalam yace mishi ma za a adatta laha me ka tanada wa tashin alkiyaman tukunnan zaka ce yaushe za a yi ta sai ce ma adattu laha كثير صلاة wala wala saunin wala sadaqati yace ba wani yawan sallah ko yawan azumi ko yawan sadaka da zakka na tanadawa na tanadawa tashin alkiyama ba walakin ni uhibbu Allah wa rasulahu abinda na tanadawa tashin alkiyama shine soyayya ga Allah soyayya ga ma'aiki sai ma'aiki bai ce masa a me yasa ka gabatar da ni kaga gabatar da Allah akan sallah azumi zakka ko sadaka wannan ai sanannen abu ne bai ce me yasa ka gabatar da ni akan sallah da azumi da sadaka ko zakka ba bai faɗi haka ba sai ce almar'u ma'a man ahabba yawmul qiyama sai tabbatar da abinda wannan mutumin ya faɗa ba wai ina ji da sallah ba ina ji da azumi ba ba ina ji da sadaka ko zakka bane ina ji ne da soyayya ga Allah ga soyayya ga ma'aiki ina jin su ne za su tsiratar da ni a gobe kiyama to domin haka ne za ka gane hatsarin waɗanda suke takama da sallah suke takama da azumi ko takama da wasu ayyukan alkhairi wai na ayyukan alkhairi da ibadu gaba ɗaya ba a faba su sai soyayyar ma'aikin ta tabbata a cikin zuciya saboda soyayyar ma'aikin ita ce imani su ibadun da muke magana a kan sunan ba a karɓun su in ba tare da imani ba domin haka ne Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar mana da wannan yake cewa kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu haka Allah subhanahu ta'ala ya faɗa Allah subhanahu wataala ya kidaya mana wasu abubuwa waɗanda su muke ji da su su muke so na farko iyaye kul in kana aba'ukum ba abin da mutum yake ji da shi irin iyayensa kul in kana aba'ukum ana an yi magana akan taglibi ne sai aka faɗi iyaye maza to ana nufin iyaye maza da mata a ce ka fi son babanka fiye da ma'aikata fiye da Allah da manzo ka fi son mahaifiyarka fiye da Allah da manzo shi yasa ce kul in kana aba'uku wa abna'uku sai ya kawo yaya a ce ka fi son ɗanka ko ƴarka fiye da Allah da manzo kul in kana aba'uku wa abna'uku wa ikhwanukum a ce wai ka fi son ƴan uwanka ko kaninka ko wanka fiye da Allah da manzo wa ikhwanukum wa azwajukum ko ka fi son matanka fiye da son Allah da manzo wa ashiratukum ko kuma ka fi son wani danginka fiye da yadda kake soyayya ga Allah da manzo wa amwalun iqtarabtumuha ko dukiyoyi waɗanda kuka tara saboda dukiya din kala uku ne duk Allah subhanahu wataala ya faɗa a nan akwai dukiya wanda aka yi saving din cikin account shine wa amwalun iqtarabtumuha dukiya ne ka tara a ajiye shi in wannan ba in ba ta baci bane ba a taba wannan dukiya shine wa amwalu li sarafumuha akwai dukiya da kana jujjuyawa domin ya kawo maka kuɗi shine wa tijaratun takshawna kasadaha dukiya da kuke juyawa kuke kasuwanci wanda kuna tsoron faduwar wannan kasuwancin ko kuma asara sai ya kawo kadarori dukiya kadarori shine wa masakin tardawnaha kaga wani su ne ƙarshen dukiya kuɗi da ka tara akawun ɗinka ko ka ajiye ko a ajiyarka sannan kuma kuɗi da kake jujjuyawa sannan kuma kadarori irin su gidaje ko shanu ko tumaki wanda ka siya ka ajiye kadara wayannan su ne ashe wayannan abubuwa a habba ilaikum minallahi wa rasulihi ashe su ne suka fi zama a cikin zukatanku su kuka fi so fiye da Allah da manzo fatarabbasu ku sa ido ku ga abin da zai same ku a wannan babban magana ne ku jira ku ga me zai same ku tikincinu da masifu da talauci da mahukunta azzalumai da za su gana muku azaba da barayi da yaƙe-yaƙe da cututtuka saboda wayannan abubuwa guda takwas din duk irin tunaninka za ka ga cewa a rayuwarka kaf a duniya ba abin da kake so irin wannan iyayenka ƴaƴanka ƴan uwanka matanka sauran danginka wannan su ne dangi gaba ɗaya iyaye ƴaƴa ƴan uwa mata sauran dangi ba su biyar ba su ne iya dangi kenan saboda ba a magana abokanai anan saboda abokanai yan bayan fage ne su ana maganan asalin abin da dole ne ya zauna cikin zuciya su kuma duk wahalwalun da ake neman kuɗi ne noma ne kiwo ne tafiye-tafiye duk akan wayannan aiki Allah ya ambace su biyar a dukiya kuma dukiyan da ka tara ka ajiye shi ko kuma dukiyan da kake jujjuyawa kake kasuwanci da shi in fulani ne mu ce shanun da suke kiwatawa in fulani ne shine sannan kuma kadarori da ka siya ka tara gidaje wanda ake maka haya ko motoci da suke maka haya to iyaka dukiyan ne ai su ne abubuwan da mutane suke so ba a ce wayannan abubuwan ko ɗaya daga ciki ka fi so ko ya fi zamo ma a rai a zuciya fiye da Allah da manzo to ka sa ido ka ga bala'in da zai zai same ka shi ne fasarar basu ɗin da yake fasarar basu ku jira ku sa ido ku gani zai biyo baya hatta ya a Allahu bi amrihi har Allah zai zo da wani lamarinsa malaman tafsir suka ce amrullahi anan shine ana nufin azaba da nau'o'insa iri daban-daban sai kwanciyar hankali kawai hankalinku ba zai taɓa kwanciya kuna ta nema kuna tarawa kuna samu hankali da zai kwanta ba ko yaƙe-yaƙe ko ɓarayi ko cututtuka ko asara duk dai wasu abubuwa waɗanda mutum baya ko ya sa ido ya ga abin da zai same shi shine hatta ya ce Allah bi amri babban magana kuma alqadi alqadi ayat rahimahullah li ashafa da Allah yace wallahu la yahdi alqawm alfasiqin sai yace alfasiqina anan ana nufin alkafirina ne babban magana kenan yanzu kenan anan ma idan muna tuhumar kawo kanmu ma to da kyar ma a samu wani musulmi takamamme saboda menene dole ne anan za a iya samu wanda wayannan abubuwan da Allah ya jera su anan ya ambace su da su suka fi zamo masa a rai su suka fi ji shi suka fi ji da su fiye da Allah da manzo abin da zai tabbatar maka da wannan ka ce Allahu akbar ka fara sallah idan ka ce Allahu akbar ka fara sallah har kai sallama baka tuna wani abu daga cikin wayannan abubuwa guda takwas ba to lalle Allah da manzo su ne a gabanka su ne a ranka amma da zarar kana sallah ka tuna wani abu cikin wayannan abubuwa guda takwas din to ka sani wayannan abubuwan da ka tuna su ne gaba da kai su ne a ranka wannan shine ma'auni babba shine babban ma'auni to shine alqadi ayat yake cewa والله لا يهدي القوم الفاسقين أي والله لا يهدي القوم الكافرين الفاسقين أنا مثل الكافرين سبودا الفاسق على رفشي ينازوا ينازوا معنا كافر الفاسق ينازوا معنا wanda yake aikata kaba'ira manya-manyan zunubai alfasir yana zuwa ma'anan wanda ya saba wa Allah ko wannan sabon karamin zunubi ne ko babban zunubi ne to domin haka ne wannan kalima alfasiqin ko alfasiquna idan ya zo a cikin Qur'ani ne dole ka tantance a matsayin ka na mai tafsiri a wannan gun alfasiq kafiri ake nufi ko alfasiq mai aikata kaba'ir ake nufi ko alfasiq mai sako ake nufi misali Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ولكن واعلموا أن فيكم رسول الله ليطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن لحب حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإتيان يشيء هذا أن الكفر عند الفسوق أن هذا سوجب لها كره إليكم الكفر كافرتي والفسوق كما أيكة من من يزنبين tukunan yace wal isyan aikata kananan zunubai kaga abu uku ne anan ba to sana akwai inda Allah subhanahu ta'ala da ya faɗi sifofin sifofin munafikai yake cewa sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum sai inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin to anan inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin anan ana nufin kafiri ne saboda shi munafiki kafiri ne shi dalili Allah subhanahu wataala yana cewa yayi wallazina amanu la takunu kallazina kafaru la takunu kallazina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi haka yake cewa alam tara ila allazina nafaqu yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru hakan Allah da yayi bayanin sifofin munafikai cikin suratul baqara sai ce wallahu muhitun bil kafirina yana nufin wancan munafikai din to amma anan Allah ya kira su fasikai yace inna Allah la yahdi al-qawmal fasikina to saboda haka ne al-qadi ayab yace anan inna Allah la yahdi al-qawmal fasikina ana nufin kafirai ne ma'ana duk mutumin da ya gabatar da iyayensa ko ƴaƴansa ko ƴan uwansa ko matansa ko danginsa ko dukiyar da ya tara ko dukiyar da yake kasuwanci eh, da ita ko kuma kadarorinsa ya gabatar da wayannan ya so su suka zauna masa a rai fiye da da ake da Allah da manzo kafiri ne shi to kaga kenan yayin mu binciki imanin mu kenan mu yayin mu binciki imanin mu kenan to saboda haka wannan shine fa ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda idan soyayyar sa son sa a zuciyarka soyayyar sa a zuciyarka bata wuce soyayyar komai ba da kowa ba to kai munafiki ne kai ba mumini bane kai ba musulmi bane wannan shine ma'aiki idan ana maganar ma'aiki ba a maganar su sallah su azumi su zakka su haji da sauran ibadu saboda haka kai kokarin ka kai kokari ka samu ma'aiki ka samu soyayyar Allah to ina soyayyar ma'aiki ka samu biyayya ga Allah ina biyayya ga ma'aiki Allah ya zauna ma a rai to yaya ma'aiki ya zauna ma a rai eh kuma na gaya muku ma'auni wannan ma'auni shine a duk lokacin da kake ibada kaga baka tuna komai sai Allah da ma'aiki to anan ne zaka gane cewa su ne a ranka su ne a gabanka amma kayi ruku'i zuciyarka yana can ofis ɗinka ko zuciyarka yana tare da abokinka ko zuciyarka yana tare da matarka ko kana bi iyayenka a rai ko ƴaƴanka a rai ko kasuwancinka ko wani aikinka cewa in nayi sallama zan je in haɗu da wani zan je na aikata wannan to ka tsaya ka nemi Allah da manzo har yanzu har yanzu baka same su ba tukuna to saboda haka wannan shine farkon abin da ya kamata kowane musulmi ya sani ka san da tauhidi tauhidin da ake magana a kansa dinnan Allah da manzon a haɗe su ne tauhidi ba a rabe ba ba inda aka raba kuma ka tabbatar sun zauna sun zauna maka a ranka su ne gaba da kowa sannan kuma sannan ka tabbatar kana musu biyayya su kake bi kuma ka tabbatar kana kan neman ƙarin sanin su a koyaushe saboda ba zai yiwu a ce yau a ce ka gama sanin Allah ba ba zai yiwu a ce yau ka gama sanin ma'aiki ba au ko kuma a yau ka kure soyayyar Allah ko ka kure soyayyar ma'aiki ba zai yi ba wani abu ne wanda nema za ka yi kamar da kake neman kuɗi akawun ɗinka yau alam ya shigo dubu goma ya shigo dubu ashirin ya shigo su dinga taruwa kullum kana samun son ƙarin kuɗi to haka nan kullum ka dinga nemo soyayyar Allah a zuciyarka ka dinga nemo soyayyar ma'aiki alaihi salatu wasalam a zuciyarka wannan shi ne ma'aiki alaihi salatu wassalam to dole ne a so ma'aiki sannan kuma a yi biyayya ga ma'aiki alaihi salatu wassalam bayan wannan kuma shi ne za ka zo ka kula da ibadun da Allah da manzo ɗin suka daura maka ka samu Allah ka samu manzo to za ka yi biyayya gare su menene biyayya da za ka mutu duk abin da suka ce ibada a gare ka wajibi a kanka to ka tabbatar ka kula da shi ka sauke na farko saura na biyu kenan uwa uba sallah sallan nan ka tabbatar ana yin sallah tare da kai a masallaci a jam'i kuma ka san yadda ake yin sallah din ko da ta hanyar koya maka aka yi ko da ta hanyar ka ga wani wanda ya iya sallah kai koyi shi ya kasance ka iya sallah kuma sallan nan ka yi da sharuɗanta da rukunanta sannan kuma sallan nan ka yi ta a tsinace sannan sallan nan duk lokacin da ka shiga ciki ka cire tunanin komai a ciki saboda ka tuna girman hadarar Allah wanda kake tsaye a gabansa والمصلي يناجي ربه mai sallah yana gani ne da ubangijinsa to ka tuna girman girman wanda kake gani da shi to saboda haka kuma ka tuna cewa kai din abu guda biyu ne abu guda biyun nan gangan jiki ne da ruhi ko gangan jiki da zuciya kada gangan jikinka wanda makomarsa najasa ne ka dauki wannan gangan jikinka ba wa Allah kai sallah da gangan jiki ruhinka ko kuma zuciyarka wanda shi ne koyaushe yana nan sannan kuma wannan ka dauka ka ba wasu harkokinka misalin wannan shine a duk lokacin da kake karatu a harshenka a zuciyarka kana tunani harshe din gangan jiki ne gangan jiki ne ne makomansa yau aka ce ka mutu za a je a tona rami a binne shi sati biyu sati uku fudu zuwa wata ka rike ka lalace ka zamo najasa to da wannan kake ibada ruhinka wanda shi kuma baya riƙewa ba a binne shi a karkashin kasa sannan shi kuma kaje kana harkokinka kana harkokinka da wannan ruhi da zuciya kana harkokinka wanda shi ne abu original mai kyau ba a binne shi baya mutuwa baya riƙewa kake harkokinka da shi a cikin sallah sannan kuma gangan jikinka abin da yake riƙewa yake lalacewa za a binne shi ya lalace da shi kake karatu da shi kake rukuyi kai da shi kake sujada kaga maimakon kana tunanin kai sallah ma ka wulakantar da Allah ne kawai dan me ka dauki wani abu marar kima marar daraja ka bashi abu mai kima mai daraja ka bawa kanka da kuma harkokinka domin haka mu san irin sallar da muke sannan mu san da cewa wannan sallah sallah da ake batunsa yara idan suka kai shekara uku uku shekara uku uku a fara training din su a sallah kar ka zo masallaci ba yaron ka wanda yake da kafa tare da shi kar ka yi alwala kusa da kai babu yaron ka wanda yake da kafa ya kasance duk harkokin ibadan da kake yi kana yi tare da yaran ka waɗanda suke da kafa waɗanda suke da baki saboda da bakin su in suna jin karatu ko zikiri za su kwaikwaya su dinga yi to da wannan ne kana ibada tare da 'ya'yanka sannan kuma matanka karka yadda ka zauna da matar da ba ta sallah lokaci guda biyar kuma ka sa ido ka tabbatar tana yin sallah domin kan ka zauna da matar da ba ta yin sallah ko da lokaci ɗaya ne cikin lokutan nan guda biyar to ka sani kana zaune ne da kafira sannan kuma babu auratayya tsakanin musulmi da kafir musulmi da kafira babu auratayya saboda haka ƴan uwa dole ne a sa ido a tabbatar mata sun iya alwala sun iya tsarkinsu na al'ada shi ne jinin da yake fito musu na al'ada duk wata ko jinin da yake fito musu aiko sun san hukunce hukuncensa sun san wankan wankan wannan jini in ya yanke sun san wankan janaba sun san yadda suke yin sallah sun san alwala sun san tsarki da komai da komai duk namijin da matarsa bai sanar da ita wannan ba ko ta hanyar nemo kasir suka ko wa'azuzzuka wanda malamai suka yi ta saurara ta koya ba to ya sani cewa a gobe kiyama zai shiga karkashin waɗanda Allah yake magana a kansu inna inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim dhifayn min al'adabi wa la'anhum la'anan kathira ko la'anhum la'anan kabira zai shiga karkashin wannan ko haula'i adalluna haula'i yadalluna fa atihim azaban dhifa min an-nar qala li kullin dhif walakin la ta'lamuna za su shiga karkashin wannan domin haka ne Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara bai ce ku anfusakum nara ba ku anfusakum wa ahlikum nara ku kare kawukanku da iyalanku daga shiga wuta ba ku kare kawukanku kadai ba a lokacin da ka kare kanka kai kadai kai kadai daga wuta in aka yi gobe kiyama aka maka hisabi komai na shiga aljanna ka kama hanya za ka tafi matar ka za ta tare ka ina za ka dan ka zai tare ka ina za ka tafi kaga za ka ce musu aljanna za ka tafi ko to za a nemo mala'ika ya zo ya yi hukunci tsakanin shi wannan wanda kuka ba shi takarda ya je aljannan nan shi ya batar da ni ya daura ni hanyar shiga wuta in kuwa Allah adali ne shi kuma shi adali ne imma mu je wutan gaba ɗaya wa imma mu je aljanna gaba ɗaya haka dan wuta baya shiga aljanna to saboda haka a ji tsoron wannan rana yau matu kallabu wujuhun finnar wannan rana a ji tsoronsa saboda haka kada a bar yara musamman mata daga cikin su kara a zube kamar dabbobi a yau a ce idan akuyarka ta bata sai kaga ana ta jikiya wai ba ku ga akuya ta ba ina ta tsaya ne amma yaronka bai zo gida ba haka je kana neman shi ba kenan akuya yar akuya ta fi yaro daraja wanda shi yaro saboda ka san darajar yaronka yaro ko dan ko a ciki ne wani wani yadda ki wata mata mai ciki dan cikin dan cikin idan dan cikin idan ya mutu raƙuma ɗari za a bayar raƙuma ɗari to yaro kimarsa ko kwatankwacin yaro shine raƙumi ɗari to sai yau ya kasance kai kuma yar akuya ma ta fi yaron daraja yaro zai shiga ya bata a gari yana yawon sa ya je gumbol ne baka sani ba ya je kallon sinima ne baka sani ba ruwanka baka neman sa amma yar akuyar ka idan bata zo gida ba za ka je ka bada ana ta cikiya ana nema kenan yar akuya ta fi dan da Allah subhanahu wataala ya baka wanda kwatan kwacin sa raƙuma ɗari to saboda haka amana ce Allah subhanahu wataala ya daura mana yara maza da mata mu kula da su mu kula da kuma ibadan ibadun su mu kula da tarbiyyar su mu sa su makaranta su yi karatu mu sa su makaranta a koya musu addini haka nan azumi baya daga cikin sharadin azumi ko auratayya kamar da yawa daga cikin mangarin mu musamman can cikin kauye in ka shiga akwai kauyen da muka je na iyayenmu daurin aure to shi ne sai aka aka aka dauko ango da amarya aka kawo sallaya aka kawo buta aka aji a gaban wana aka aka kawo ango da amarya sai ce me ne wannan sai ce a an kawo su ne a koya musu sallah ai ce da ba sa yin sallan ne ma'ana su al'adar su komin girman ki idan ba a daura miki aure ba ba za ki sallah da ba ai na ka ga wannan komin girman ka in dai ba ba kai aure ba za ka yi ta yawuci yawuci ba za ka yi sallah da azumi ba to saboda haka sallah da azumi da sauran ibadu gaba ɗaya suna da alaka da balaga ne ko idan yaro in ya kai shekara goma sha biyar in yarinya ce ta kai shekara goma sha uku zuwa goma sha hudu to wannan shi ake ce ma balaga to a nan ne sallah da azumi suke waje ba ba su da alaka da aure shi kuma zakka sada wannan ko na dabbobi ne ko na abin da kake nomawa a'a au ko kuma na kuɗi da kake kasuwanci da shi ko ka tara a duk shekara za ka fitar to ɗaya kusa ɗaya wannan shi ne zakka wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم وأن دول زكاة yadda idan ba ka yin sallah kai kafiri ne kana da dukiya ko kana noma ko kana da dabbobi ko kana kasuwanci ba ka fitar musu da zakka ko da a nan duniya za a ce kai musulmi ne saboda kana sallah amma gobe kiyama kai kafiri ne sai na abubakar yake cewa لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة yace duk mutumin da ya raba tsakanin sallah da zakka zai yake shi shi kafiri sabai suka taru suka sha suka ce mishi suna yin sallah fa suna yin sallan juma'a sai na abubakar aya ɗaya rak ya ja ya kure sahabbai gaba daya yace Allah subhanahu ta'ala cewa yayi fa in tabu shine fa in aslamu kenan idan kafirai suka musulunta fa in tabu fa in aslamu وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم بيتي فإن أسلموا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم إن سن مسلمتا فجالي سبي فجاك با إن سن مسلمتا سن سيد صلى suka ba da zakka ku kyale su ma'ana kar ku yake su sai na abubakar fa tsawon shekarun da yayi yana kalifanci ya karasa su kan yaƙi da waɗanda suka hana zakka ne in a wannan zamanin zaka sai na abubakar duk duniya zai yaƙa saboda ƴan kasuwan ku nan garin karasa ku bincika mutum nawa yake fitar da zakka in yana fitarwa ya zo ya faɗa wa yake bawa ai ga talakawan nan suna na a zaune wani ya daga hannu ya ce ga an bayi zakka ba a a fitarwa kaga ana rayuwa kafirai ne kenan inda sai na abubakar ya yi zamani da mu a nan zai dauri zai zare takwabi ya samu magoya baya su yake su gaba daya لو لو منعوني أناقا كانوا يؤدون كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو قاتلنهم هكذا سيدنا أبو بكر a wata riwaya a kalar iqal din shine igiyar da ake daure akuya suna ba wa ma'aiki in suka hana ne ke zan yake su to saboda haka dole ne zakka zakkan nan kuma ilimin sa ilimi ne ba na bayani bane amma duk mutumin da yake da kuɗi ko yayi noma ko yana kasuwanci ko yana da dabbobi to ba zai fitar musu zakka ba sai idan sai shekara shekara ba wata wata ba kamar da wasu malamai suke shiga jeji jeji fulani duk wata su dinga karba musu shanu ko bayan wata biyu uku suka ga har an ji sun su ba komai da dan fasara sai a kewa ya riga ji a karbi zakka to a shekara so ɗaya ne rak so ɗaya ne rak kawai ake ba da zakka ko ma wanda irin zakka ne so ɗaya ne rak hajji kuwa shi kuma Allah subhanahu ta'ala da yake cewa walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila sai ce faman kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin duk wanda yake da kudi yana da kudi kudin nan baya bukata da shi a sayan gida baya bukata da shi a abinci ma'ana kudin nan bashi da wata bukata ta darura akan wannan kudin kawai a ajiye a ajiye yake yake zuwa yake haji sunan sa kafir shi ma domin Allah da yace walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila sai ce faman kafara ma'ana wanda yake zuwa aikin haji kuma yana da istifa'a a gaya masa fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin kansa ya cuta Allah mawadaci ne shi ba talaka bane a gaya masa to saboda haka wayannan abubuwan da muke magana akan su biyar din nan tauhidi kamar da muka bayyana Allah da ma'aiki ne ba a raba su ba Allah kadai bane tauhidi ba la ilaha illallah kadai bane tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ne tauhidi Allah da ma'aiki ne tauhidi sallan nan azumi zaka hajji duk mutumin da yake da ikon yin sa yake ba a kida ya yi cikin musulmai idan kuma a nan duniya musulmai suka kida ya yi cikin musulmai to a gobe kiyama za a yi wariya za a yi wariya sai a ware musulmai a ware kafirai sai tsinci kansa a bangaren kafirai mala'iku suka zo wariya a ni musulmi ha mu ba san ka kai musulmi ba ai ba sallah kake ba ai ina sallah sai baka zakka ai ina yin zakka sai baka azumi ina yin azumi mato kana da kudi kake zuwa yake mashi a wayan ka a saka cikin kafirai gar da gar kana to saboda haka ne manzo sallallahu alaihi wasallama cikin sayyihu muslim a kitabul imani wani da ya zo ma'aiki alaihi salatu wassalam ya karanta masa rukunin musuluncin nan guda biyar ana ce mishi imam ana ce mishi imam hadisi ne shahararre sai ya ce hal alayya ghairuha wai na abubuwan da ka zana din akwai wasu abubuwa wanda idan ban yi su ba ni ba musulmi ba ne rukunin musulunci akwai wasu abubuwa daban da wai na akai na sai ma ya ce babu sai ce wallahi la anqusu wala azida akan abubuwan da ka faɗa ba zan rage ba zan rage komai ba zan ƙara komai ba sai ma'aiki alaihi salatu bayan ya tafi sai ya ce aflaha in sadaka in wannan mutum abin da ya faɗa gaskiya ne ya rahota dan aljanna ma'ana in ka cike rukunan musuluncin ka guda biyar din nan to sauran abubuwa za a yi kiliyarin ɗinsu da wayannan abubuwa guda biyar kawai a sa ka aljanna amma fa cike waɗannan rukunan guda biyar din babu ne wanda yake da sauki ba dan me saboda shaytan ya ce la uzayyinanna lahu fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in la aqudanna lahu siratal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin saboda haka kowa yayi damara da yaki da shaytan cike wayannan abubuwa ga su su biyar ne kace amma ba da sauki bane dan me saboda akwai shedan babban makiyinmu la aqulanna lahu siratal mustaqim yanzu hanya ne kake bi sai ka zo ka tara wani ya zauna sai dai ka tsallake shi ai ba za ka wuce ba ko hanya kake bi ka tarar da dutse a gaban ka za ka iya wucewa ai tsayawa za ka yi ko tono kake yi sai ka tarar da dutse sai dai ka fasa tonon to haka shaidan shi kuma yake zai je tare maka hanya hanya mai kyau kana ji na shi zuwa aljanna zai je dam ya zauna a hanya to domin haka wayannan abubuwa guda biyar rukunin musulunci to dole ne mutum ya mai da hankali shi da 'ya'yansa da matansa da iyayensa to lalle ya tabbatar suna kan wannan hanya domin ne in yana so ya tsira a ƙarshe abin da za mu magana a kansa shine saka yara makaranta da kuma kula da almajirai da kuma kula da malamai wanda duk al'umman da suka wulakanta malamansu ba sa kula da su to Allah da manzo za su tsine tsine wa wannan al'umma ka shari'a ce a gari wani malami mahaddashin Qur'ani ya ce ya kwana da yunwan sa ba da abinci to sauran mutanen garin kuma ya Allah ya tsine musu ya kwashe musu albarka mahaddashin Qur'ani ne siram sukutum wanda ya haddace izu 60 magana Allah subhanahu wataala amma saboda sakacin ku da rashin rashin kula a ce yau ya kwana a gidansa bai ci abinci ba kuma Allah ya kyale ku to saboda haka al'umman da suka kula da darajar malamansu ba ma malamai ba wayannan sun yi girma almajirai wanda suke karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko suke karanta alif ba ta ta ko alif ba ta tsalle da suke karantawa to wallahi wayannan in suka wulakanta a gari Allah ya kwashe wa garin albarka saboda haka jama'a su dinga yi wa almajirai da malamai hidima musamman a da yanzu mu a mangare akwai abin da muke ce mishi kallam shi ne duk wani magidanci a gidansa akwai kwano da aka ware ana zuba abinci ana kai wasan gaya wannan al'adar mu ce amma yanzu saboda rowa da zamani mun daina wanda ba wani almajiri da da yake yin bara ko babu wani garbi da zai shigo gari ya karatu ku ga yana bara kuma wani daga cikin al'adar mu ma shi ne marasa aure da gardawa masu karatu a anguwa mutane magidanta a abubuwan suna kakkasa su gida-gida misali wayannan gardawa ne su goma sun zo karatu ni ne in dauya mun ɗaya daga ciki ya dinga zuwa ko abincin rana da dare ko muna ci tare ko ana zuba masa a gidana wani kuma magidancin ya dau ɗaya wani ya dau biyu wani ya dau uku gurgurdon wannan duk mun tarwatsa su gidajen malan suke cin abinci a lokacin yanzu akwai boko haram a lokacin a lokacin kai ko sauro akwai a yi sauron numa da ake tura ana ta shi zan muka ji jijjiginsa wulakanta da mashi da rashin ba su haƙi ba komai a lokacin gona kamar cikin masallacin na in ka noma sai ka samu abincin shekara saboda albarka ba sauro ba fari ba tsuntsaye ba komai rayuwa mai daɗi za ka ci kwai ka siyo kaza ma nawa take kaza eh kowa mai na zai iya zuwa ya siyo kaza ya yanke shi kwai ga sunan bayan gari tsintan su ake yi kaji sun zuba ko ba ya gaba eh amma yanzu ba saboda haka kula da almajirai kuma inda 'ya'yansu ba sa makaranta su sa yaransu makaranta su karanta Qur'ani domin Qur'ani idan yaronka ya haddace Qur'ani to gatan da za a maka kai to ba za a bincike ka ba kai musulmi ba za a bincike ka ba kawai wahalan da ka sha ɗanka ya haddace Qur'ani dalili ne akan cewa kai musulunci ka ji kyau dalili ne akan cewa addinin ka yana da kyau saboda haka ba maganar bincike domin haka ne Imam Shafi'i yake cewa fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mubajjila هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والهلى فما ظنكم بالنجم عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإنسان والصبر والصبر والأولى فلاه بها جاء القرآن مفصلا هيك شيوا idan kai kai da ka haddace Qur'ani ko ke da kika haddace Qur'ani to muna taya ka murna ko muna taya ki farin ciki muna maka congratulation cewa iyayenka a gobe kiyama ba za a gan su tsirara ba a ranar da aka yi tashin alkiyama ma'aiki ne ya faɗa to ba suna yawmul qiyamati a wurlan wa uryan za a tashe ku a gobe kiyama ba ku da kaciya kuma za a tashe ku tsirara amma a wannan ranar da kowa zai tashi yadda aka haife shi tsirara a wannan ranar Allah yana jin kunya a ga tsiraici tsiraici iyayen wanda kowace ta haddace Qur'ani su ma wai ba wai riga ba riga da wando har binjima za su sa za sa har kan sarki fura shine wanda yake cewa walidaka alaihi ma malabisu alwari min taji wal huda an yi maka ado mutanen lahira suna ta mamaki waye wannan dukkan musulala kuma ga shi da riguna ta har da fura a kan yana kyalli yana haske waye wannan ya ji ai dansa ne ya haddace Qur'ani ai dan ayarsa ce ta haddace Qur'ani shine sai ma'aiki ya ce to fa ma zannukum bin najmi idan iyayensa sun samu wannan gata a dalilin shi dan to me kuke zaton dan shi kuma za a masa eh iyayensa sun samu wannan gata fa a sanadiyar wa a sanadiyarsa to shi kuma wanne irin gata me za a nuna masa shi kuma to idan aka tsaya a wannan ma kadai kawai to ya fi ka kashe dukiyarka da tunaninka da komai naka ka tabbatar da cewa ko kana raye ko bayan ranka ce yau ɗanka ya haddace Qur'ani ko yarka ta haddace Qur'ani tare da sanin cewa idan ɗanka ya haddace Qur'ani to a nan ne ma boko da muka fi so ɗin to yaran da suka haddace Qur'ani sun fi fahimta boko kansa da wasu ilmomi yanzu yaran mu na darussu kana a nan guru su talatin na farko da suka haddace Qur'ani suka yi sato aka bude musu bangaren English mathematics science din nan da suke karantawa haddace haddacewa suke kamar da suke haddace a yanzu wani su har suna diploma suna yin Qur'ani science suna nan science engineering suke karantawa to saboda haka za mu takaita anan mun dauko gajiya kuma gashi yanayin lokaci kuma muna da nufin da malamanmu na makarantar jaru sukan cikin daren da su da aka za mu takaita in ya so muna neman uzuri a wajen shekunanmu da iyayenmu da muka yi wannan jawabi a gaban su duk da masu ba da izini muna kara neman izini da uzuri sannan kuma yana jan hankalin matasan wannan gari kada su zauna banza zaman banza zaman banza ko zaman kashe wando baya kawo gari shi gaba ko bero ne ka nema kana turawa kana sai da ruwa ka kama gona ka noma karka yi zaman banza sannan ina kiran waɗanda ba sa wurdi ko in ce ba sa wurdin tsareka tijaniya to lalle su hanzarta su karɓa kada dare ya musu abin da ya sa na faɗi wannan shi ne maulanmu shek ibrahim iyas a farkon ruhul adadi yake cewa نصيحتي لكم يا إخواني فلتمسكوا طريقة التجاري طريق محض الفضل والرضوان أسس بالسنة والقرآن yace nasiha da zan yi wa ‘yan uwa ba ni da wata nasiha da zan musu mai tsada mai kima fiye da wannan shi ne su karɓi tsarika ta tijaniya su yi riko da ita domin mai tsarika mahazin fadili tsarika ce ta tsura ko tsantsar fadala saboda tsarika ce da take kunshe da la ilaha illallah take kunshe da astaghfirullah take kunshe da salatin annabi wayannan abubuwan nan guda uku wallahi tallahi ba ni na faɗa ba ba shaɗa ba shi jani ne ya faɗa ba Allah da manzon su saka faɗa duk mutumin da ya rike wayannan abubuwa guda uku to ya rabu da cikin duniya Allah zai kiyaye mishi imani ya mutu da imani sannan kuma a rayuwa ya shiga wani kunci a ce yau ya rasa abin da zai ci ko fatara ta kama shi ko wani abu da zai tare masa da hankali to ya rabu da wannan gaba da dan me saboda la ilaha illallah dan me saboda istighfarin da yake yi dan me saboda salatin da yake wa manzo sallallahu alaihi wasallam saboda la ilaha illallah kafa ɗaya rak ina ka sa wa sikeli aka ɗauko sama bakwai kasa bakwai da wannan duniya aka sa sikeli to la ilaha illallah kafa ɗaya ta janye su gaba ɗaya kamar yadda za a cikin hadisin hadisin ambaton annabi Musa Allah ya ce wa annabi Musa ya Musa alayka bi la ilaha illallah annabi Musa ya ce Allah ka bani abin da yake komai abin da baka ba wa kowa ba sai ya ce ya Musa alayka bi la ilaha illallah ya Musa na baka la ilaha illallah sai ya ce kullun nasu kullun kullun nasu ya kuma ai duk mutane suna cewa la ilaha illallah wani sabon abu nake so sai ce ya Musa law wudi'at as-samawati wal ardu wa ma fiha wa ma fiha wa wa wudi'at la ilaha illa fi kifa wudi'at la ilaha illallah fi kifa la rajahat kunna la ilaha illallah annabi Musa yake da za a dauko la ilaha illallah kafa daya a sa sikeri a dauko sama bakwai kasa bakwai da wannan duniyar a sa sikeri la ilaha illallah kafa daya zai ci su gaba da to kai kuma in ka karbi burjin tijaniya da safe za ka yi la ilaha illallah dari da yamma la ilaha illallah za ka yi dari in ka hada da wazifa a wazifa ma dari dari uku ko kake da shi wannan kuma muna maganar fadarar la ilaha illallah kafa daya ne kawai kuma wannan wa'adi alkawari ka ɗauka wa Allah tsawon rayuwarka za ka yi Allah yana cewa yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharru mustatira Allah yana cewa aw nazartu min nazri fa inna Allah ya'lamu Allah yana cewa faman sha'a takhadha ila rabbihi sabila as-siratul mustaqim din da muke ta fadan sa a Fatiha wannan shine as-siratul mustaqim shine siratal ladina an'amta alaihim da kullum muke karantawa a Fatiha balle istighfari duk wanda yake istighfar yana tafiya a bayan ƙasa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi yanci in ya yi zunubi in ya ce astaghfirullah sai a shafe zunubi yana tafiya empty ba zunubi misalin da zan ba ku anan shine wane ne shekiyancinsa da rashin jin maganarsa da saƙonsa wanda har ya kai yana yin zunubi ɗari biyu da talatin kullum ai wannan ya kai shafi ai a ce zai aikata zunubi ya aikata zunubi ya in zina ne a ce zai zina so ɗari uku da talatin eh ko zai sha taba so ɗari uku da talatin waye wannan to wannan idan muka ce istighfari ɗaya istighfari ɗaya zunubi ɗaya kawai ke konawa kuma ba haka ba za ka yi zunubi ɗari ka ce astaghfirullah sai a shafe su gaba ka gani to kai dan dariƙa tijaniya kullum kana istighfari 230 kake ina kai ina zunubi kuma zunubin ba ba ka yi bane kana yi kai ba masu ni bane amma wannan istighfarai za su dinga bin bayan suna kone zunuban kamar yadda wuta take kone kirare balle uwa uba menene salatin annabi salatin annabi idan in zan yi maganar sa a wannan waje wasu cewa za su yi sabo nake saboda girman harkar salatin annabi amma misali ɗaya da zan kawo muku wanda ba misali bane aya ce ta qur'ani haka ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi kaga magana ya kare ba ce inna mala'ikatan la yusalluna ala nabi ba mala'ikun Allah suna wa annabi salati ba faɗi haka ba inna laha wa mala'ikatahu sannan salatin nan ibada ce ta inda za ka san salati ibada ce to in kai in kai salati din lada za ka samu duk abin da idan kai kara samun lada abin ya zama to ibada to wannan wannan abu ne fa Allah ya ce shi ma yana wa annabi yaya girman wannan abu yake ba a iya kwatantawa ba a iya kwatanta wannan ba sannan girman salati yasa idan kai salati ba kai tsaye za a ɗauki lada a baka ba salati kai ma za a maka man salla alayya salatan wahida salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashara ma'aiki ya ce duk wanda ya mun salati daya Allah zai masa salati goma bai ce Allah zai bashi lada goma ba ku ji wannan magana ba shi salati din ya fi karfin kai a baka lada in kai kai ma salatin za a ma sannan wannan salatin kai ɗaya kai ba to amma kai kuma goma za a maka sannan goman da za a maka din nan to ba wani ne ya maka ba ba kai ne kai ba Allah ne zai ma goma to salatin Allah guda ɗaya cikin goman da zai maka to ya fi ibadunka na rayuwarka gaba ɗaya kai ya fi ibadun mutane da aljanu da mala'iku gaba ɗaya da suke saboda ibadun mutane da aljanu da mala'iku da sauran halittu gaba ɗaya yana da iyaka ko ba gaba yana da iyaka to shi kuma salatin Allah kwaya ɗaya ba shi da iyaka saboda komai na Allah ba shi da iyaka to wannan fa wannan abu shi ne fa salati kai kuma kana yin sa kullum ɗari biyu da hamsin hamsin alkawari kuma kai wa Allah cewa wannan abu tsawon rayuwanka ba za ka bari ba to saboda haka mutane kar su ɓata wa kansu lokaci kada dare ya mutu wallahi tallahi babu wani aikin alkhairi wanda masoyinku wanda yake kaunar ku zai daura ku akan fiye da ya daura ku kan tare da take gani shi ta shi Ibrahim shi tarika mahdi fadli kai ce tarika mahdi fadli wa ridwan tarika ce ta tsantsar fadala lokaci kankani zaka tara ladattaki biliyoyi ko trillions ladattaki kuma tsarika ce kana shiga ka samu yardan Allah saboda in kana neman yardan Allah ka yi wa manzon shi hidima manzo kuma yi shi hidima shi ne yawaita salati yawaita salati saboda haka a ina jan hankalin mutane a garin nan muna da mukaddamai to kar su bata lokaci wallahi tallahi kada dare ya mutu su je gun mukaddami wanda yake da izini su karfi wannan abu kenan duk wanda ya karba shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu shine zai fito a nan zai yi bayani irin fadala da alkhairi da ya samu cikin wannan shekara ba ni da zan goyi bayani assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh ba karamin godiya za mu yi ba babu wani baki da muke da shi har mu ce mun gode masa akan abin nan da ya mana sai dai duk wani mutum idan yace ya yi shi ne abin sa don Allah to sai mu bar shi da Allah shi Allah shi ne ya san yanda zai biya shi kuma malam kafin ma mu fito ya ba mu tabbacin cewa kowane lokaci har ma idan yana kusa kusa muka gari yake ya iya ansa wannan gayyata ya gaya mana cikin daki kuma sau tari ba ma yau ba sau da yawa yana gaya mana idan har ma irin su maulidi makamancinsa idan har muna gayyatar sa idan yana kusa ba don komai bane yake cewa in yana kusa to yake ba mai zama bane kullum ana gayyatar sa da mace ce rana yace war haka yana Abuja haka yanzu haka naji yana waya ga wani kafin mu fito yana cewa yana hanyar zuwa Gombe ne ko ina ne to dai haka kawai kwatsam ya zo mana kuma mun gode masa cikin wannan dan lokaci kamar awa ɗaya na da yi mana bayanai gaskiya abin da mun alfahari gare mu gabaki daya kuma mutan gari muna masu gode muku mun kira ku an ansa abin mamaki Allah ya ga mana Allah ya ga mu Allah ya za mu ga malam yanzu haka domin shi ma na yana da zama tare da magabata masu jagoranta wannan makarantar Darul Furqan din yake cikin dare za su yi wannan zaman gobe ma kuma yana da zama da sassafe kafin ya koma saboda haka za mu baya ba su bi malam ya rufe da addu'a sai mai da malamin masaukinka haram bismillah na akramakallah kai addu'a malamin to to bismillah wala na'am na'am